أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ƙarin yabo da jinjina ga madaukin sarki ubangiji Allah madaukin sarki mai kowa da komai kuma da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya littafi wanda ke karantar da fikihu bisa ga mazhabar Imam Malik to za mu tashi da mala yake cewa wali tuhri alamatani to wai yanzu idan mace ta kammala al'ada akwai alama da za ta iya gane cewa ta yi tsarki jinin ta yanki ko babu shi ne malam ya ce wani tuhuri alamatani alamatani shi ne muftadanka littuhuri shi ne khabar to wani tuhuri alamata ne tsarki yana da alamomi guda biyu da mace za ta iya gane cewa ta yi tsarki ko ko ba ta yi tsarki ba na farko shi ne aljifufu bushewan farjinta al'auranta za ta ga al'auranta ya bushe ba wani alaman jini tare da shi to waccan nan alama ce babba daga cikin alamomi na gane cewa ta yi tsarki ta yaya za ta ƙara tabbatar da hakan shi ne malam ya ce wa huwa an tudi khilal mar'atu shi ne mace ta shigar da khirkatan wani ƙyalle fi farji ha cikin al'auranta sai ta sami ƙyalle wanda yake mai sauƙi mai laushi ba wanda zai jiji wata ciwo ba kamar toilet paper tissue da makamancin irinsa ta amfani da shi ta sanya a cikin al'aurarta fatakhruja jafatan to zai ta fita da shi busasshe ba jini tare da shi laisa alaiha shay'un min dami babu wani abu na jini tare da shi da zarar ta ga haka to san barka ta yi tsarki yanzu sai ta ci gaba da ibada sallah da duk wani abin da al'ada ke hada ta mai gidanta kuma yana dama sa da ita wal qassatul bayda'u alama na biyu shine ganin faran ƙasa wani nau'i na ruwa sirri wanda yake fita a ƙarken al'ada za ta ga wannan ruwan yana dan fitan mata kadan kadan kadan kadan kadan kadan to in ta ga alaman shi shi ma hanya ce daga cikin hanyoyin da za ta gane ta yi tsarki ko ko ba ta yi tsarki ba to da zanen ta gan shi shikenan za ta lissafa kanta a matsayin mai tsarki wahiya ma'un abyadun raqiqun haka ne shi alƙasatul bai zuwa faran ƙasa wani nau'i ne na ruwa raƙiƙun siriri ya tafi akhiril haid wanda yake zuwa a ƙarken al'adarta kama il ƙasa kamar ruwan ƙasa to menene ƙasa ɗin shine wahil jiru shine aljir da wasu suna ce mishi karma tako karma tako karma tako wani nau'i ne na ruwa wanda yake alama ce cewa ta yi tsarki da yake fitowa daga gaban mace amma walƙasatu abalagu lilmu'tadati wato ruwan nau'i nau'i nau'i ne akwai alƙasatul baida akwai akwai kuma aljir yanzu idan ka ji ciwo sabon ciwo jini ya ɗauke za ga wani ɗan ruwa na fita maka a ciwon nan to kusan kaman haka ita ma za ta ga wannan ruwan na fita amma bayyanantuwan alƙasatul baida shi ya fi kaiwa matuƙa wata shi ne matukan tsarki lilmutada ga sababbiya fa'iza ra'atul jifufa idan ta gabushewar al'auranta awalan a farko intazarat shi kenan sai ta dakata ba da ganin al'auranta ya bushe kawai shi kenan kai tsaye sai ta ce kawai wanka ba a'a za ta ɗan ba da ɗan lokaci ɗan kaɗan domin ƙara samun tabbaci a kan cewa mene lalle wannan tsarki fi ya tabbatu intazarat ko intazarat al-qassa sai ta sai ta dakata wannan ruwan ya fita li akhir al-waqt al-muqtar har zuwa ga karken zababban lokaci na sallah kamar misali a farkon lokaci ta gani na azhar nan sai ta dakata ta ga jinin ta ya dauke sai ta dakata har sai karken lokaci na la'asar ya yi shi kenan sai ta sake duba idan ta sake duba ta ga lafiya lau to shi kenan yanzu ta yi tsaki wa'ammal mutu da atu amman ita mafariya falatan ta zurul ƙasa ita ba za ta jira wannan ƙasan ba idara atil jufufa a wani duk lokacin da ta ga wannan bushewan al'auran nata a farko wa alal mar'ati kuma ya wajaba akan mace an tantazira tuhurha inda naumi da ta dakaci tsarkinta yayin bacci idan ta je idan lokacin bacci yayi to ta dashi da duba ta gani yaya idan ta ga ya dauke shikenan sai ta jira karken muktari kamar daidai wajen subahi sai ta tashi in still ta gadi lalle ba komai al'auranta ya bushe shi kenan ga ƙasa ta fito ƙila to ta kenan sai ta yanke cewa ta gama al'adun sai ta ji te wanka in te wanka sai ta zo ta yi ci gaba da ibadanta wa inda salatun subuhi da kuma lokacin sallan subahi wayam na'ul haidu as-salata al'ada na hana yin sallah wasauma da azumi wa talaq da saki idan mutum ya saki matan sai a umarci shi kuma da ita ya bari sai ta yi tsarki to a ciki sai ya saki ta tsarkin fada bai sadda ita ba wa masal mushafi da shafan musafin alkur'ani a mazhabin malikiya amma dai babu wani hadisi da ya haramta haka hadisan da suka zo suna da rauni mafi karfin magana za ta iya daukan musafi ta karanta amma kar ta bari wani abu da jisa ya tabi takaddan Allahu alam wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani amma can cikin can cikin ishmawi ko iziya an alari an ba da halarcin haka musamman ga wacce take karatu ɗaliban qur'ani to dai a takaice shi ma babu abin da zai hana ta ɗaukar musafi ta karanta wani kuskure kuma da wasu mutane ke yi mutum yana da cikakken kur'ani ya ba yarinyarsa ko ya siyo mata wai sai ya yage sashin da ke da fatiha wai yanzu kaga in koda za ta ɗauka ba za ta ɗauki cikakke ba waye ce barna ne wannan yage fallon da ke ɗauke da fatiha wa dukhulil masjid da shiga masallaci shi ma wannan malamai sun kare juna a kai shin mai al'ada za ta shiga masallaci dalilin karatu ko ta'alim ko baka wacce haka to malikiya sun ce a'a to amma idan akwai wani dalili babu komai kaman kafiri ne ya shiga cikin masallaci inda bukata babu komai ya shiga kamar yadda ake wannan pop ko pop ne pop ko yauwa ba wani wanda ya iya shi sai krista to shikenan sai ya shigo yayi in ya gama ya fita ko kuma fankoki ba wanda ya iya sa irin fankokin yan oda ne sai krista to babu laifi ya shigo ya gama aikin ya gama aikin shi fita walwata da kuma taki haramun ne mutum ya taki matarsa tana al'ada fil farji a farjinta zaman al-haid lokacin take al'adanta kaga ya ce zaman al-haid sai mu gane kenan ashe lokacin al'ada ake nufi in ba lokacin al'ada bane babu laifi ka sadda matarka kuma ba yanda waɗansu suke cewa ba wai idan da rani ne mutum zai sadda matarsa wai sai ya yi wani addu'a ko har ma su dinka cewa wai haramun ne mutum ya sadda matarsa ranar laraba da rana ma anzalallahu bihi min sultani babu wata hujja da Allah ya saukar akai nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annashitum ko don lokaci ka so ka sadda matarka matakan dai lafiyan talau ba lalura ba wata matsala shikenan kana dama wa ba'dahu hakanan kuma bashi halasta ya sadu da ita kabala tuhuri ha gabanin tsarkinta bilma'i da ruwa kenan mazhabar malikiya ko da jini ya yanke matukan mace wanka baka da maka sadda ita to amma akwai malaman su da suke fahimtar haka saboda wata kira'a da take bayani wala taqrabuhunna hatta yatahurna har sai sun tsarki to malamai suka ce suka fasar tsarkin shine tsarki da ruwa to akwai kuma wani kira'an ta zo hatta yattaharna da shadda to yattaharna gayan tsarkin shine yankewan jinin saboda haka idan babu ba jini tana tsabtatacciyanta ba wani abin da zai sa mijin ya ji karni ko wari ko makamancin wannan ya ji ya kyamace ta akwai malaman da suke fahimta inda jini ya yanke babu komai zai iya sadu da ita ta amma dai babu laifi idan har ka jira ka bari te wanka babu laifi kuma shine zai fi maka tsafta Allah ka samu dace wallahi malamai tsari ne na Allah ba inda Allah bai tsara ba ba maza kalli mace ba to amma Allah subhanahu wataala shi ne mana wannan tsari kuma akan ta zamu tafi dole ko kana so kai auren ko baka so lokaci dai na yi sai mu zo insha Allah subhanahu wataala mu shafa mala abubakar an an samu kari insha Allah wataala tare da albarka Allah ka samu dace faslun wannan ko fasali malam zai mana bayani annifasu akan annifas nifas jinin biki ko na haihuwa annafisatu ita ce mai biki nufasa jam'i huwa damul kharij min al-qubuli annifas shine jini da yake fita daga gaban mace bi sababil wilada dalilin haihuwa ba dalilin amai ba ba dalilin tuntube ba ko rashin lafiya ba a'a dalilin ta haihu ne shine yake fita gaira za'idin ala 60 60 ne yoman bisa ga dabi'a bai wuce kwanaki 60 duk inda ka ji a duniyar nan haka dabi'an mata yake in dai biki ne bai wuce kwana 60 ka gani ko wannan zai kada tabbatar maka da cewa lalle al'amarin da ka Allah ne ya tsarin da ka Allah ne duk inda aka ce a duniyan nan ɗabi'a mata haka suke kawai ko da ba wata al'ada da ake yi kwana 60 misali a ce ta yi 40 ai ta yi yau ta yi sittin bari a dafa gumba da sauransu da ai sadakan waina da makamacin wannan to za ka gadi akwai wani abu da mutane suke yi su nuna ta kawo wannan hali ko yanayi din fai za za da ala sittina yauman to idan ya karu a kan kwanaki sittin falatas ta zuhiru to ba za ta yi ƙari a kai ba abinda za ta yi za ta yi haƙuri ne yanzu insha Allah sun ta'ala ta fa gama al'adanta ta gama bikinta yanzu tana da sunan memene tana da sunan mai tsarki ne istihada ne wannan insha Allah ta'ala amma dai a koda yaushe ya waje ba mace ta ƙara fahimtar bambanci tsakankanin jinin istihala jinin biki jinin haila ta san su ta san yadda suke ba don kuma ba saboda mene saboda ta iya bambanci a tsakankanin su duk lokacin da take cikin tsarki za ta iya ganewa lokacin da ba ta tsarki za ta iya ganewa akwai sakaci da yawa a ce mace ba ta iya sanin bambanci su ba wa hukumu damin nifasi fi ma yamna'uhu to kaga hukuncin jinin haihuwa kan abin da yake hanawa yake haramtawa wa fi iqtida'ihi al-ghusl da kuma yanda yake hukuntar da yin wanka idan ya yanke hukumu damin haid shine irin jinin hukuncin jinin al'ada mai al'ada ba za ta yi sallah ba hakanan ma mai nifasi ba za ta yi sallah ba mai al'ada a mazhabin malikiya ba ta karatun Kur'ani ko ɗaukar musafi sai dai wani ɓangare to haka ita ma ne mai nifasi ita ma haka ba za ta yi azumi ba mai al'ada mai nifasi ma haka shi ne ma'ana hukuncinsu iri ɗaya ne mutlakan kai tsaye kawai saki ba kai ne wallahu alam allah shi ne mafi sani to albabu fani fi salati babu nabi akan sallah yan uwa